الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daga makka zuwa madina wadda ta yi daidai da hudu ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 127 ko 127 a darasin da ya gabata malam ya gaya mana wata magana ta abdullahi bin al-mubarak a gaba ta 161 inda yake cewa asuluf naini wa saba'ina hawa wato tushen ƙungiyoyin bata ƙungiyoyin son zuciya guda saba'in da biyu ɗin nan tushensu arba'atu a hawa wato suna komawa ne zuwa ga wasu manya-manyan ƙungiyoyin son zuciya da son rai guda hudu wato daga waɗannan guda hudun ne aka samu farfasuwa da barbazuwar sauran ƙungiyoyin wa'yannan hudun su suka haifi sauran suka zama har saba'in da biyu wannan manyan ƙungiyoyi su ne akwai ƙadariya akwai murji'a akwai shi'a akwai khawarij wanda a sheik fauzanul fauzan rahimahullahu ta'ala ya yi mana bayani game da yanda al'amuran suka kasance da kuma wace ƙungiya ce ƙadariya ita ce wadda take kore kaddara sam ta ce ba wani abu da zai same ka kace haka Allah ya kaddara haka dai ka kaddara wa kanka ma'ana kai kake da iko an baka wuka da nama Allah ba shi da iko akan ka kai ya baka ikonka ma'ana kai kake cin gashin kanka ta fuskar kudura dan haka in ka so kai in baka so ba shikenan dan haka duk abin da ya faru kada kai kuka da cewa haka aka kaddara Allah ne ya kaddara kai ne laifinka ne in abin laifi ne wannan kungiya ta kadariya wato muninta ya kai matuka kuma wannan shine kaulin mu'tazila da duk wanda suka wafaka musu kungiya ta biyu wato ita kadariya din tana da bangare guda biyu akwai kadariya waɗanda suke kore kaddarar sannan akwai jabariya almujabbira su kuma waɗanda suke tabbatar da ƙaddarar har su wuce iyaka ma akan abin da ya shafi ƙaddara da haka suna ganin ai kai ɗin nan ba ka da ikon ka yi ko ka bari sai in haka Allah ya ƙaddara maka in ka zama mutumin kirki ƙaddara kake na haka Allah ya ƙaddara ma ba da sa hannunka ka zama mutumin kirki ba in ka zama akasin mutumin kirki wannan ma ba laifinka ba ne haka Allah ya ƙaddara da haka su a wajensu wanda ya sha giya haka aka kaddara masa wanda ya zama barawo ko dan fashi da makami ko kidnapper haka Allah ya kaddara ya zama wannan da haka ba shi da wani laifi a wannan aikin da yake yi da haka Allah ta'ala ba zai hukunta shi ba akan abin da shi ya kaddara masa ya zama haka wayannan kaga su ma kungiya ce wadda wannan aƙida ta su ta kai matuka wajen ainihin wato muni Allah ya tsare mu to sannan akwai kungiya ta biyu ita ce murji'a su ma wannan aƙida su ba mai kyau bace a aƙida mai kyau shine imani shine abinda mutum ya kudurce game da Allah da annabawa da littattafai da ranar lahira da kaddara mai kyau da mara kyau da littattafai abinda ya kudurce a zuciyarsa game da waɗannan ras ko tuwasu guda shida abinda bakinsa ya furta na imani abinda gaɓoɓinsa suka gaskata na abinda bakinsa ke faɗa zuciyarsa ke kudurcewa wannan shine imani a wajen ahlus sunna irin wannan imanin yana ƙaruwa in mutum yana ƙara bin Allah yana raguwa in mutum ya fada cikin tarkon saban Allah to su a wajen murji'a imanin mai imani bai da alaka da aikinsa su a wajensa ana iya samun mai imani zalla da baya sallah ana iya samun gashi yana da imani amma baya azumi baya kowane irin aiki irin na musulunci baya yi amma kuma yana da imani amma fa a mahanga irin ta murji'a da haka su a wajensu fir'auna ma yana da imani domin ya ce la ilaha illallazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ina fata an gane dan haka su a wajen murji'a da imanin sahabbai irin su sayyidina abubakar da imanin mafi kangarewa na zamanin ka duk ɗaya ne to kaga wannan shi ma in ba wanda ya samu motsuwar kwakwalwa ba ba wanda zai karbi irin wannan aƙida ta su akwai kuma aƙida ta uku ko kuma ƙungiya ta uku wadda tana daga cikin wadda ta haifi sauran ƙungiyoyi saba'in da biyu ita ce ƙungiyar shi'a a faɗar su sun ce wai suna ƙaunar suna ƙaunar ahlul baiti ne suna karanta wa ahlun gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan su magoya bayan sayyidina ali ne sun kudurta cewa wato ahlul baiti an zalunce su an rike an tauye musu haƙƙin su da haka su kaman ƴan rajin kwato haƙƙin ahlul baiti ne a faɗar su sun ce kalifofin nan guda uku duk ba su cancanci kalifanci ba kwace suka yi fashi da makamin kalifanci da mulki suka yi amma asalin mulki bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam na sayyidina ali ne da kuma ainihin wato yan gidansa wannan aqida ita ma tana da matukar hadari tana da kuma muni sannan akwai aqida ta wato ko kuma kungiya ta karshe ita ce khawarij su kuma wayannan inda suka fi auki shine fito na fito da shugabanni yaƙar shugabanni yiwa shugabanni tawaye in shugabanni sun yi kuskure su a wajen su duk shugaban da ya kuskure ko da kuskuren bai kai kafurci ba ya halatta a fito da makamai a yaƙe shi a tunkuɗe gwamnatinsa a kafa wata to wannan su ma aƙida ce wadda take wato marar kyau kuma gurɓatacciya aƙida ce ta raba kan al'umman musulmi aƙida ce ta kafirta duk wanda yake aikata laifi babba ko da laifin bai kai shirka ba a wajensu mazinaci kafiri ne barawo kafiri ne sannan mai cin riba kafiri ne wannan ita ce kaɗan daga cikin aƙidar waɗannan su ma ƙungiyar ta khawarij da haka mazhabi ne da ya wuce gona da iri ya tsananta matuƙa ya kausasa matuƙa sukan ɗauki makamai su farwa musulmi a tarihinsu kamar yadda muka karanta satin da ya wuce ba su taɓa yaƙar kafirai ba su kafirai a wajensu ba matsala ba ne waɗanda suka zame musu matsala musulmi ‘yan uwansu su suke yaƙa a tarihinsu haka suka taho annabi sallallahu alaihi wasallam saboda munin wannan ƙungiya ya yi ishara zuwa gare ta inda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam karatun da muka karanta satin da ya wuce sayyidina ali radiyallahu anhu ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama zinare wasu wato bangare na zinare wanda ya karba wato a matsayin zakka daga mutanen yaman ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba wasu sababbin musulunta amma shugabanni ne a inda suke shugabanni ne a cikin al'ummominsu sai annabi ya so ya ja hankalinsu imaninsu ya ƙara ƙarfi wannan abin da sayyidina ali ya aiko da shi gaba ɗaya sai ya raba mutum hudu shine al-aqra bin habis al-hanzali akwai uyaina ibn badar al-fazari akwai alqamatu bin ulatha ko sannan akwai zaid al-khair at-ta'i wayannan sai annabi ya rabe wannan abin da sayyidina ali ya aiko sai ya rabe musu shi gaba ɗaya to an samu wani daga cikin ainihin wato masu irin wannan aƙidar ya fara gunaguni yana cewa ya za a yi wannan rabo ba a bawa ainihin sauran mutane irin ƙuraishawa da sauransu ba don haka wannan mutum da ake kira zul khuwaisara ana masa alkunya da zul khuwaisara amma sunansa horqus ibn zuhair to shine ya dinga maganganu cewa wannan rabon babu adalci annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan mutum lallai fitinanne ne kuma sannan za a samu daga cikin tsatsansa zai haifo su irin mutane masu mummunar aƙida wanda ga karatun alƙur'ani sun iya karatun ƙur'ani ko hasidin iza hasada ya san sun iya karatun alƙur'ani amma kuma karatun alƙur'ani iya fatan bakinsu ne bai kai makogoro ba balle ya je ciki suna yaƙar musulmi ko da yaushe aƙidar su gasu suna suna karanta alƙur'ani amma ba su da abokin faɗa sai musulmi sannan kuma suna barin kafirai masu bautar gumaka su ba matsala bane a wajen su ba su yakar su suna fita daga cikin addini saboda muguwar aqidar su yanda ka san kibiya tana ficewa daga jikin baka idan maharbi ya harba saurun fitarta saurun ficewar su ko kuma ka ce wato yanda wato suke fita daga addini kamar a samu wato gwanin harbi da kibiya ya taɓe kibiya ya harba saboda ƙarfin harbin ya je ya samu dabba ta huda dabbar ta fice ba tare da wani abu na jinin dabba ko naman dabbar ya taɓa wannan kibiya ɗin ba saboda hanzarin wucewa ta to mutanen nan suna fita daga addini kamar haka annabi ya ce wallahi da za riski zamaninsu da ina nan za su bayyana da na yi musu kisa irin kisan ƙare dangi irin kisan adawa wannan hadithin muttafaqun alaihi hadithin sa'id al-khudri kuma shine muka tsaya akan sa ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faman qaddama aba bakrin wa umara wa uthmana wa aliyan ala jami'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa lam yatakallam fil baqina illa bi khairin wa da'a lahum فقد خرج من التشيع أوله وآخره إمام البربهاري يقول فمن قدم أبا بكر duk wanda ya yarda a aƙidarsa a sayyidina abubakar yana gaba daga shi sai sayyidina umar daga shi sai sayyidina uthman daga shi sai sayyidina ali yanda kowane musulmi na kwarai ya sani ya taso a kai cewa abubakar shine khalifa na farko ya gabaci sauran sahabban bayan annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai sayyidina umar bayan sayyidina umar sai sayyidina ali sayyidina uthman bayan sayyidina uthman sai sayyidina ali to duk wanda ya gabatar da su kamar yadda suke a haka ya kuma ce suna gaba da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sauran sahabban ba su kai guda hudun nan falala ba walam ya takallam sannan bai yi subul da baka ba filbaƙi na a cikin sauran sahabban illa bi khairin in kaji ya yi magana a kansu sai ta alheri wada alahum kuma ya dinga yi wa sahabbai addu'a faƙad kharaja min tashayyu wannan Allah ya ce muke shi ya fita daga cikin shi'anci duk wanda zaka yana girmama Abubakar ya yarda Abubakar radiyallahu anhu shine kalifan farko daga shi sai Umar daga shi sai Uthman daga shi sai Ali kuma wayannan sahabban sun fi sauran sahabban amma fa sauran sahabban ba za ka taba jin ya ambaci wani cikin sahabbai ba sai fatan alheri sai addu'a bisa ga gudunmawa da taimako da suka ba manzon Allah da kuma yada addini da suka yi tsakaninsa da su sai fatan alheri sai san barka duk wanda ka ji shi a haka to Allah ya kubutar da shi daga shi'anci daga da farkonsa da ƙarshensa in dai ya tafi a wannan akidar to ya fara da kyau kuma zai cika da imani insha Allah ash-sharh sharhin wannan magana Sheikh Fawzanul Fawzan yace قوله فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم Imam al-Barbahari da yace wanda ya gabatar da Sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da Ali akan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan baya yin magana akan sauran sahabbai sai ta alheri yana kuma yi wa sahabbai addu'a hadha madhhabu ahlus sunnati wal jamaa wannan in kana neman mecece aqidar duk wani ahlus sunnati wal jamaa game da sahabbai wannan ita ce aqidar sa khilafan li shi'a sabanin masu aqidar shi'anci fa ahlus sunnati wal jamaa duk inda ahlus sunnati wal jama'a suke a duk fadin duniyar nan yuqaddimuna ababakar suna gabatar da sayyidina abubakar a farko thumma umar sannan umar thumma uthman sannan sayyidina uthman thumma aliyan sannan sayyidina ali radiyallahu anil jami' Allah ya da su baki daya wa shi'atu a lokacin da su kuma yan shi'a yaquluna suna cewa aliyun su a wajen su fa aliyu huwa al-khalifatu shine khalifa ba'da rasul bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar umar uthman fa suka ce wa khilafatu thalatha kalifancin waɗannan mutum uku abubakar umar uthman batilatun bataccen kalifanci ne lalataccen kalifanci ne rusasshe wa yukaffiruna kuma ba ma nan suka tsaya ba suna kafirta ababakar wa umar a wajensu abubakar ba musulmi ba ne wal iyazu billah a wajensu sayyidina umar kafiri ne suna kafirta waɗannan sahabbai Allah ka rihane mu da wannan aqida Allah ka tsare zurriyar mu ma daga irin wannan aqida qawluhu wa lam yatakallam fil akhirin fil baqiyin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa bi khairin wa thana'in alaihim ragowar sahabban kuma baya faɗin komai game da su sai alheri sai yabo a kansu wada'a lahum yana musu addu'a badal an yal'anahum a madadin ya dinga tsine musu kama tal'anuhum shi'a kaman yanda shi'a a aqidar su yana daga cikin rukunan aqidar su tsine wa sahabbai a lokacin da kai ake cewa ka dinga yi musu addu'a ka dinga yi musu fatan alheri ka dinga yaban su to su kuma a wajen shi'a a'a in ka yaka kai kuskure baka kan manhaji da tsari mai kyau abinda su a aqidar su suka dasa wa mabiyansu shine tsine wa sahabbai da la'antar su aw yadhummahum kama yaf'alu ba'd an-nas ko kuma ka samu mutum yana zargin wani cikin sahabbai kamar yanda wasu suke yi yadhummu ba'd as-sahaba za ga wani yana zargin wasu cikin sahabbai ai sahabi wani bai kyauta ba sahabi wani yayi kaza sahabi wani yayi kaza aw yatakallamu fi sahaba ko ka dinga jin sa yana magana game da sahabbai ma annal wajib al-aqsu tare da abin da yake wajibi akan sa akasin haka a madadin zargi yabo aka ce yi a madadin tsinuwa addu'a da fatan alheri aka ce yi sai kuma ya bige da abin da ba shi aka sa shi ba kaga baya cikin wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaga baya cikin al muhajirun baya cikin al ansar kuma sai ya tabe a madadin yayi wof ya shiga cikin wallazina ja'u min ba'dihim nan ma sai ya zara kansa daga ciki domin in mutum baya cikin sahabbai yan makka baya cikin sahabbai yan madina to daga nan har da ƙasa akwai kuma wata wata aya ta uku da za ta iya zai iya shiga cikin ta Allah ya ce lil fuqara'il muhajirina kaga muhajiruna kenan sannan abin nan wace ce ta ansar na'am walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim kaga wannan da mutanen da yan Madina ake to sai Allah ya ce walladhina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan muhajirun yan Makka sun gama rayuwa sun tafi waɗanda suka zo bayan al-ansar mutanen Madina sun zo sun tafi to wanda suka zo bayan su ya kuluna in dai mutanen arziki ne zaka ji su suna cewa ya kuluna suna cewa rabba na lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka rigaye mu imani suka gabace mu a imani sune al muhajirun wal ansar wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya mu zan muna da mugun nufi da ruko game da waɗanda suka yi imani to sai Allah ya ce mutum zai iya shiga cikin wannan kaga wanda ya biyo bayan su da tsinuwa da la'anta kaga ya baya cikin wannan aya wa madahuhum alwajibu thana'u alaihim abinda yake wajibi yaban su aka ce ayi wa madahuhum da ambatan su da alkhairi wa adamu dukhuli fi haqqihim da rashin wato shiga cikin haƙƙin su wa taqdi'ati ahadin minhum ko kuskurantar da ɗaya daga cikinsu ka zauna kawai baka da aiki sai wane ya yi kuskure cikin sahabbai zamanka kawai duk alherin da sahabbai suka yi da duk musuluncin nan da suka yada da rayuwarsu da suka bayar da salwantar da rayuwarsu da dukiyoyinsu da ƙauracewa ko kuma gujewa mahaifarsu duk da suka yi duk ba su yi magwaninta ba sai wani kuskure guda ɗaya kirkinsu ya fi dubu wane miliyan da za ka iya ambata amma duk gaba ɗaya saboda hasada saboda muguwar aƙida da mutum ya kwankwada shi duk bai ga alherinsu ba sai ɗaya biyu cikin kusakuransu shi yake biya na lalubowa ya zo ya ta emphasizing ya ta ƙarfafawa ya ta kambamawa yana bayani ya yi sahabi wani bai kyauta ba ya yi kaza kuma kirki nawa ya bai fito ya faɗa ba wannan tsantsagwarar rashin adalci da zalunci kenan da taɓewa Allah ya tsare war rasul yake cewa madahahum li'anna Allah radiyallahu radiya anhum domin in ma ka ce kai baka yarda da su ba Allah ya yarda da su kar Allah ya sa maka yarda da su wanda ake so ya yarda ya yarda da su radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa madahahum Allah ya yabe su fi ayatin kathiratin cikin ayoyi masu tarin yawa zagaya cikin alkur'ani ka dinga jin yanda Allah ta'ala ya kamba masu ya kwarzanta su ya yabe su a ayoyi daban-daban cikin alkur'ani da wuya ka ji gurin da Allah maɗaukakin sarki ya kushe su da wuya ka ji inda Allah ya tabar da aikin su da wuya ka ji inda Allah maɗaukakin sarki yayi Allah wadai yayi tir da su kamar yadda kai mai kazamin baki kake da irin wannan mummunan ainihin wato abu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam war rasulu sallallahu alaihi wasallam madahum ai su kan wallahi tallahi kaka su ta yanke saka Allah ya taimake su bayan yaban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su wa radiya anhum ya yadda da su ya bar duniya yana mai yadda da su wannan kada ya ishe su Allah ya sa tun daga wannan zamanin har a naɗa ƙasa la'anta su ake la'antar mai la'anta kansa za ta koma yo wani tsarki ne da kai har da la'anta kama za ta faɗa kan wani sahabi a yanda kake da wannan mummunar aƙidar ko mutanen zamanin ka ka la'anta la'anta ka za ta je kansu ne wallazi ya takallama fi sahaba wanda duk kaji yana gunaguni da tsegumi da ƙananan maganganu game da sahabbai aw fi ahadin minhum ko kuma akan ɗaya daga cikin su yakunu min ahalin dalal karkai wata wata yana cikin ma'abota bata babu wata aƙida mai kyau gangariya ta zagin sahabbai babu ita wa yakunu mukhalifan lillahi wa rasuli kuma wannan karkai wani shayi ka sanya shi cikin wanda suke saba wa Allah da manzansa fi haƙƙin sahaba game da haƙƙin sahabbai domin ba haka Allah ta'ala ya mu'amalanci sahabban manzan Allah ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan mu'amalar ta tir da Allah waje da la'anta ya mu'amalanci sahabbansa ba da aka duk wanda ka je na la'anta su to ya sabawa Allah ya saba manzan Allah fala yajuzu abadan ad-dukhul fi haqqi sahaba har abada bai halatta shiga cikin keta alfarmar sahabbai la fi afradihim la a ɗaiɗaikunsu wala fi jama'atihim wala kuma a cikin taron su gaba ɗaya illa bi khairin so ake duk musulmin arziki da ya buɗe baki akan sahabbai aje yabo ne aje alkhairi zai faɗa lima lahum min almiza sabida fice da bambanci da yake karara da suke da shi alal ummata akan sauran al'umma zamansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatunsu a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shigarsu fitarsu auratayya da ta shiga tsakaninsu da manzan Allah wannan kaɗai ya ishe su kai daga nan ha'ada daga sa labari kake ji an gaya maka akwai manzan Allah kaza kaza su ba waiwai ba sun ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gansu sun san shi ya san su sun yi imani da shi duk inda annabi ya taka wajen jihadi fi sabilillah su ne dakarun su ne sojojin shine commander in chief su ne sojojin duk inda ka ji an ce annabi ya ja sallar jam'i shine liman su ne mamun duk inda ka ji annabi ya shiga tare da su ya shiga in ya fita tare da su ya fita su ne abokan zamansa su ne sahabbansa su ne almajiransa kowa yana da almajirai na kirki annabi ne kawai bai sa almajirai ba saboda rashin adalci irin naka kowa yana iya dacewa yanzu kai ka yarda cewa yanzu kaman kai mai wannan akidar a ce malamin da ka yarda da shi duk gaba ɗayan ku lalatattu ya yayi yabo ne ga malamin ku ko kushewa kai malamin ku ku di ya yaye ku mutanen arziki ne ku manzo Allah ne ya yaye bar gurbi wannan adalci ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana nuna cewa manzo Allah bai zauna da mutanen kirki ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴa ne ga waɗannan sahabban kenan ƴaƴan makiyansa ya dinga aura da annabi ya auri ƴar gidan sayyidina abubakar ƴar makiyansa ya aura kenan ya auri ƴar sayyidina umar ƴar makiyansa ya aura ya aurar da ƴaƴansa har guda biyu ga sayyidina usman duk makiyin manzon Allah ne amma ya dauki ƴaƴansa wani irin kwarjini sayyidina usman yake da shi ya annabi ya san makiyinsa ne zai dauki ƴaƴansa har guda biyu ya bashi ya kamata jama'a ku dinga kallon wannan aƙida ba ni gan nake common sense ba zai karɓe ta ba sai dai wanda Allah ta'ala ya riga ya rubuta masa halaka bayan da zaka yi da shi man yahdillahu fa huwal muhtadi Allah ka shiryar da mu wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida muna ta musu addu'a Allah ta'ala ya fahimtar da su wanda za su gane Allah ya ganar da su ba daɗi wallahi abun ba daɗi ka ga mutum cikakken mutum ka ganshi kamar musulmin arziki amma ka ganshi ya faɗa kwata ba daɗi wallahi sai ka dinga jin wani iri abun tausayi ne haka ya kamata a yi ta yin addu'a wanda Allah ya sa zai shirye shiryu fahim khairul qurun domin sahabban manzo Allah su ne mafi alkhairin karni da aka taɓa yi a doron ƙasa wa afdalul qurun bi shahadati rasulillah karnin su shine mafi falala kuma wannan ba ni na faɗa ba da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karnin ka aka ce ba karnin ba kuma karnin malamin ka ba karnin sahabban manzan Allah manzan Allah ya yi shaide shi da shine mafi alherin karni da aka yi a doron kasa qala manzan Allah ya ce khairukum karni mafi alherin ku wanda ya rayu a karni na su waye suka rayu a karnin sa sahabban manzan Allah yani alqarn alladhi fihi rasul ma'ana karnin da aka waye da gari da manzan Allah karnin da ya kunshi manzan Allah a cikin sa akwai karni mafi alheri sama da wannan zamansu da manzan Allah na sakan ɗaya ya fi rayuwa ka gaba ɗaya har ka koma zuwa ga Allah zamansu sakan ɗaya na manzan Allah ya laƙantar da su ya karantar da su Qur'ani ya karantar da su sunna zaman sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam na sakan ya fi rayuwa ka amfani daga nan haka koma zuwa ga Allah manzan Allah ya gaya ma tafi ɗaya da sahabi ya bayan na alkama ko na shinkafa ya fi tarin dukiyar da kake da ita da ta kai girman dutsen Uhudu ta gwal ka sadaukar da ita babur ya fi sabilillah ba za ka kamo tafi ɗaya da sahabi ya bayar ba wayannan sa'adin ka ne yadda zaka dinga magana akan su ko malaman zamanin ka aka ji kana tsagalgale an san mara kunya ne kai baka da mutunci Allah ya kiyaye yani alqarn alladhi fihi ar-rasul fahum khairul qurun wa lam yatakallam fil baqin sannan a samu mutum wayannan gasu suna da wani matsayi na musamman da yake ganinsa da su sannan kuma ya kame bakinsa akan sauran sahabban lafi a faradihim ba za ka ji yana faɗar bakan magana ko wani shagube ba akan ɗaiɗaikunsu wa lafi majmu'ihim ko kuma a cikin taron su gaba ɗaya illa bi khairin in dai ya buɗe baki alheri ne game da sahabbai tsakaninsa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai san barka qawluhu faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirih ai man qaddama al-khulafa al-arba ai duk wanda ya gabatar da waɗannan kalifofi guda hudu ala tartibihim a yanda suke a tsare a jere din nan Abubakar Umar Uthman Ali wa athna ala baqiyati sahaba kuma ya zama yana yabo da kirari da kwarzantawa akan sauran sahabban fa hadha madhhabu ahli sunna wannan ko shakka babu Allah ya taimake shi ya shiga mazhabin ahli sunna wa fihi albara'atu min at-tashayyu'i kuma a cikin shiga mazhabin ahlus sunna akwai kuma kubuta daga shi'anci wa man qala al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus duk wanda kaji yana da aqida yana cewa shi fa imani shine ka furta da baki wa amalun kuma ka aikata a gabobi bayan ka kudurce a zuci yazidu ya yadda cewa imani yana karuwa in mutum yana ƙara zama mutumin kirki wayan kusu ya kuma yadda imani yana raguwa in mutum ya fada cikin saban Allah faqad kharaja min al-irja to nan ma Allah ya ce muki mutum ya fita daga cikin aqidal murji'anci kuma kaga can game da sahabbai in mutum ya zama kamar yadda muka karanta ya fita daga shi'anci in kuma mutum ya zama to ya yadda imani kudircewa a zuci furtawa da baki aiki da gaɓoɓi yana ƙaruwa yana raguwa nan ma Allah ya kubutar da shi daga wasu karnuka da suke farautarsa shine ya fita daga murji'anci shi kuma awwalihi wa akhirihi daga farkonsa har ƙarshensa wa man qala mala yace wanda yace as-salatu shi ya yadda yin sallah khalfa kulli barrin wa fajirin ya halatta yin sallah a bayan kowane mutumin kirki ko fajiri matukar yana cewa la ilaha illallah in dai mutum in shi yayi sallarsa sallarsa tayi in ka bi shi sallah sallarka tayi wannan mun sha karanta fatawoyi ne na manyan malamai haka da haka duk wanda ya yarda cewa ana ya halatta a bi kowane mutum sallah ma damar musulmi ne cikakke mutumin kirki ne ko kuma shedan yarin jaye shi yana sabo fajiri ne wal jihadu ma'a kulli khalifatin sannan ya yadda wajibi ne yin jihadi a ƙarƙashin kowane khalifa in dai khalifan musulunci ne ko da yana wasu kurakurai da wasu tuɓa-tuɓai ya yadda cewa ya halatta a yi jihadi a bayan wannan khalifa ɗin walam yara al-khuruj ala sultan sannan ya zama ba shi da aƙidar fito na fito da tawaye ga shugaba bisaifi da makami wa da'alahum bis salahi kuma ya zama cikin mutanen da suke yi wa shugabanni addu'ar Allah ya gyara su faƙad kharaja min qaulil khawarij to wannan ya fita daga aqidar khawarijawa amma duk wanda yake ganin shi ba kowa zai musalla ba baya halatta abu nau'in mutane kaza sallah ko kuma ba a yin jihadi a karkashin shugaba mai kuskure ko kuma yana ganin halaccin yin tawaye da fito na fito da yakar shugaba ko kuma yana ganin haramun ne a dinga shugaba addu'ar Allah ya gyara shi to lalle ya fada khawarijanci wa man kala wanda duk kaji ya ce almaqadiru kulluha qaddara ga baki ɗayanta min Allah daga Allah take subhanahu wa ta'ala khairuha wa sharriha wa sharruha alherinta da kuma sharrinta yudillu man yasha ya yadda a aqidarsa Allah ne ke batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama faqad kharaja min qawlil qadariyya to wannan shi ma Allah ya kubutar da shi ya fita Allah ya fitar da shi daga aqidar qadariyanci awwalihi wa akhirihi tun daga farkon sa har karshen sa wa huwa wa huwa sahibu sunnatin a takaice dai shine ma'abucin sunna wanda duk yake da irin wannan to shine ahlus sunna ash-sharh sharhin wannan magana ashak fawzanul fawzan yace qauluhu imamul barbahari da yace wa man qala al'imanu ƙaulun wa amalun yazidu wa yankusu faƙad kharaja min al'irja awwalihi wa akhirihi lamma zakara annal murji'ata min usulil firaƙi dalla lokacin da malam ya gaya mana a baya cewa murji'a dinnan murji'a dinnan ɗaya ce daga cikin wato manya-manyan ƙungiyoyin ɓata wanda ragowar ƙungiyoyi suka fantsamo suka farko daga cikinsu bayyana mazhabi ahli sunnati wal jama'a bayyana mazhab ahli sunnati wal jama'a to bayan ya gaya ma aqidan murji'a din nan kuma da cewa murji'a din nan ɗaya ce daga cikin tuwasu tubala da sauran ƙungiyoyi na bata suka farko daga cikinsu to a nan sai kuma bayyana mazhaba ahlus sunna sai kuma malam yema bayanin to menene mazhaba da aqidar ahlus sunnati wal jamaa wa annahu diddu mazhabihim kishiyar mazhabobin su ita ce aqidar ahlus sunna kishiyar mazhabar su to ita ce aqidar ahlus sunna li anna ahlus sunnati domin ahlus sunna ya raura su a aqidar su suna ganin annal imani shi fa imani qaulun magana ne furtawa ne wa amalun da aiki wa atiqadun da kudurcewa wa annahu yazidu wa yanqusu ahlus sunnati sun yadda imani yana karuwa kuma imani yana raguwa in mutun ya yawaita ayyukan da'a imaninsa zai dinga karuwa in mutun ya karanta aikin da'a ya fada sabo kuma imaninsa zai dinga baya baya yana raguwa kama dallat ala zalikal adillatu kaman yanda dalilai da yawa suka yi nuni akan haka min kitabillahi daga littafin Allah wa sunnati rasulih da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi madhhabil murji'a sabanin aqidar murji'awa mazhabin murji'a alladhina yarawna wanda su murji'a suna ganin annal amala laysa dakhilan fi haqiqatil iman aikin ka baya shiga cikin haƙiƙanin imani imani daban aikinka daban shi yasa kamar yadda na yi ishara ɗazu a wajen murji'a ka iya samun mutum baya sallah baya azumi baya hajji baya zakka baya kowane aiki na musulunci amma a wajensu mai imani ne saboda ya yi imani kawai ba su yadda cewa sallah tana cikin imani ba alamun kana da imani aga kana sallah ba su yadda cewa azumi yana cikin kunshin imani ba alamar kana da imani aga kana azumi yanzu da Allah ya ce yayi walladina amanu kutiba alaikumus siyam ya nuna cewa azumi yana tare da imani ko bai nuna ba ya nuna to su a wajen sai suka bambare sallah daban imani daban ka iya samun mutum yana da imani baya sallah ka iya samun mutum yana da imani baya azumi wannan aqidar murji'a ce ta saba aqidar ahlus sunnati wal jamaa qawluhu wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma'a kulli khalifatin wa lam yara al-khuruj 'ala as-sultani bis-sayf wa da'a lahum bis-salah hadha bari'un min firqatil khawarij shi kuma duk wanda ya da'a iya bin kowane musulmi sallah fajiri ne ko mutumin kirki ya yadda a iya yin jihadi a bayan khalifa shugaban musulmi ko da ku shugaban musulmin nan yana da kuskure ya yadda cewa ainihin haramun ne a yi wa shugaba tawaye a fito da makamai a yaƙi shugaba ya yadda da wannan kuma ya yadda a iya yi wa shugaba addu'an a ga ya sauka da kan hanya to duk wanda yake da wannan aƙidar to lallai ya kubuta daga ƙungiyar khawarijawa li'annahu zakara al-firaq al-arba'a domin kun tuna Imam al-Barbahari ya ambaci kungiyoyin guda hudu famanil tazama bis-sam'i wat-ta'a duk wanda ya lazumci sauraro da biyayya li waliyi amrul muslimina ga majibincin al'amarin musulmi ma'ana duk wanda ya jibinci ya lazumta ya lazumci sauraro da biyayya ga shugaban musulmi walam ya kharuj alaihi bai yi fito na fito da shugaban musulmi ba bi sababi khata'in saboda wani dalili na kuskure a fihi da yake ganin shugaban yayi kuskure wa huwa dunal kufri kuma kuskuren bai kai kafirci ba aw ma'asiyatin waqa'a fiha ko saboda kuskuren da shugaba ya fada ciki wa hiya dunal kufri amma kuskuren bai kai kafirci ba fa hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa wanda yake ganin in shugaba ya zama yana da kuskure baya halatta a yake shi wannan shine mazhabar ahli sunnati wal jamaa mazhabar ahlus sunnati wal jamaa wa huwa salatu khalfal umara shine yin sallah a bayan shugabanni minal muslimin cikin musulmi in dai shugaba musulmi ne ya halatta in yazo zai ja sallar idi ko sallar juma'a ko sallar khamsu salawat ya halatta a bishi wal jihadu ma'ahum da kuma yin jihadin ɗaukaka addinin Allah tare da su fi sabilillah wa du'a'u lahum bis salahi da kuma yi musu addu'ar Allah ya shirye su ya gyara su wa tawfiqi Allah ya datar da su hadha mazhabu ahlus sunnati wal jamaa duk wanda ka ji shi a haka to yana kan mazhaba da aqidar ahlus sunnati wal jamaa ma'awulatil umur wajen mu'amalarsa tare da shugabanni majibinta al'amura faman khalafa fi shay'in min zalika duk wanda kaga ya saba wani abu daga cikin abin da muka ambata fa indahu naz'atun min naz'ati ahli dalal to lalle ka sani yana da karkata daga karkace karkacen ma'abota bata min naz'atil khawarij yana daga cikin karkata irin ta khawarijawa da haka akwai kai karkata sa zuwa ga khawarijanci والجهاد مع كل خليفة إذا أمر بالجهاد فإنه يجب الجهاد معه sannan da halaccin yin jihadi tare da kowane irin kalifa na musulmi in dai kalifan nan yayi umarni da a fito jihadi to wajibi ne a yi jihadi nan tare da shi fa hadha huwa alwajib wannan shine wajibi as-sam'u wa ta'a ji da biyayya was salatu khalfahum da yin sallah a bayan shugabanni wal jihadu ma'ahum da yin jihadi tare da su wa adamil khuruj alaihim da rashin yin tawaye gare su bil qitali ta hanyar yakar su kama taf'alul khawarij kaman yanda khawarijawa ke yi fa hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa duk wanda yake da irin wannan aqida to yana da aqidar ahli sunnati wal jamaa fi wulatil umuri game da abin da ya shafe majibinta al'amura aksu ma taquluhu al-khawariju wal mu'tazila sabani ko akasin abinda khawarijawa su suke faɗa akan shugabanni da kuma mu'tazila qauluhu wa man qala al-maqadir kulluha min Allah khairuha wa sharruha yudillu man yasha wa yahdi man yasha faqad kharaja min qawli al-qadariyyati awwalihi wa akhiri malai yake cewa kullu shay'in yahduthu duk abin da yake faruwa fahuwa min ƙadarillah da ƙaddarawar Allah ya faru alkufuru wal iman kafirci da imani wal ma'asiyatu saban Allah wa da'atu da bin Allah wal faqaru talauci walgina da wadata walmaradu rashin lafiya wasihatu da lafiya wa gairu zalika da wani haka kullu ma ya jiri duk abin da kaga yana gudana filkauni a cikin halittar Allah fa innahu to hakika wannan abin da kaga yana gudana a daidai lokacin da yake gudana a yanayin da yake gudana to yana gudana ne bi qada'illahi da hukuntawar Allah wa qadarihi da kaddarawarsa la ya kharuju shay'in la ya kharuju shay'un babu wani abu da ya isa ya fita an qada'illahi daga hukuncin Allah Allah ya hukunta shi haka kuma ya fice daga wannan hukuncin na Allah babu wato babu abin da ya isa ya fice daga hukuncin Allah wa qadarihi da kaddarar Allah hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa duk wanda ya yarda da wannan to yana da aqidar ahli sunnati wal jamaa khilafan lil qadariyyati bi qismaiha sabanin qadar wato masu bin wato aqidar qadariyanci bi qismaiha da kashe-kashenta guda biyu annufati wal mujabbira da masu kore kaddarar kwata-kwata sun ce ba wata kaddara duk abin da ka gani kai kai da kuma almujabbira wanda su kuma suke ganin a'a sun ma kore kaddarar baka da wata kaddara baka da wani kudura duk abinda ka gani ko ka aikata haka Allah ya kaddara maka da haka in kaje kai sata bai kamata a dinga zargin ka dan me yasa kai sata ba haka Allah ya kaddara to duk wanda ya sabawa kadariya ya yadda da abinda muka karanta to wannan shi ma yana kan aqidar ahlus sunnati wal jamaa game da abin da ya shafi kaddara yudillu man yasha wanda yadda cewa Allah shi ke batar da wanda ya ga dama wala yudillu sai dai Allah baya batarwa illa manirta kaba sababar dalala sai fa wanda ya aikata sababin batar wayan nan gata dai mai kyau ce kuma wanda ya yi ta ya sa manuwal da takarda a ciki ya ce karkai mata kaza karkai mata kaza da aka kalauka sai ta in kasa caji tana yi sai ka jefa ta cikin ruwa kana sani sai ta lalace waye sababin ta lalace asalinta mai kyau ce da haka asalin ka kai mutumin kirki dan ka lalace kai ne an gaya ma abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane in kai kaza kayi da'a in kai kaza ka kayi ma'asiya ka saba shikenan da haka ba Allah ba zai batar da mutum ba sai wanda ya aikata sababin da za a batar da shi fallahu yudhilluhu to lalle Allah zai batar da shi kwa duk wanda ya hau hanyar sababin da zai kai shi ga batan to Allah zai batar da shi qala ta'ala Allah ta'ala ce falan ma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace wa gaskiya sai Allah ya karkatar da zukatan nasu daga kan gaskiya kaga farko su waye suka fara karkace wa gaskiya su sai Allah ya taya su wannan aikin sai ya karkatar da su wala yake cewa walam ya'ti fil qur'ani ihlakun babu wani guri da yazo na halakarwa a cikin alqur'ani au idlalun ko batarwa a cikin alkur'ani au azabun babu wani guri da za karanta azabtarwa a cikin alkur'ani illa wa yadhkuru sababahu min qibalil abd face sai Allah ya faɗi dalilin batarwar dalilin halakarwar dalilin azabtarwar ta bangaren shi wanda abin ya faru a kansa ne duk wanda Allah ya halakar in shi kadai ne shi ya sabbaba halakar da shi duk wanda kaga Allah ta'ala ya azabtar da shi shi ya sabbaba a azabtar da shi duk wanda kaga an batar da shi shi ya sabbaba a batar da shi wa anna Allah qaddarahu alai Allah ya kaddara shi a kansa amma bi sababin min al-abdi da kuma sababi daga shi bawa walidhalika naqulu dan haka ne muke cewa yudillu man yasha'u Allah yana badda wanda ya ga dama bi adalihi kuma da adalcinsa domin da wanda ya bata da wanda ya shiryu duk an aiko musu annabawa duk an saukar musu da manzanni ba ware shiryayyun aka yi aka koyar da su shirya ba batattun aka kyale su suka bata lokacin da annabi ke yanzu lokacin da muke wa'azin nan wa'azin nan ya keɓance wasu mutane banda wasu mutane duk wanda yake nan da wanda sakon zai je masa da ya ji sakon sai kuma wani ya ɗauka ya aiki da sakon da ya ji na gaskiya wani kuma yake aiki da sakon da hakan aka je lahira wannan sai aiki da ya kamata shikenan aka sashi a aljanna wannan aka sashi a wuta waye sabbaba wa kansa shiga wuta shi domin an gaya masa ba wai ware wasu aka yi aka sa su a daki aka koyar da su shirya su kuma wasu aka kyale su a cikin bata ba duk shiryar nan guda ɗaya ce an kuma isar da ita kowane annabi ya isar da sako wasu suka karba wasu ba su karba ba ina fata an gane yuqimul adla Allah yana tsaye da adalci ala ahalid dalal hadda mutanen da suke batattu Allah yana tsaye musu da adalci wala yaj'aluhum mithl ahalil huda a adalci irin na Allah Allah ba zai yi musu ma'auni iri guda ba da ma'abota shari'a wayannan su ma'abota bata ne sannan suna sa ran Allah ya yi musu ma'auni awo guda da mutanen da suke kan shari'a Allah baya haka wayannan sun bi Allah wayannan sun saba wa Allah kuma so suke da asasu a sikeli guda wannan rashin adalci kenan ba adalci kenan ba tilka idan qismatun dhiza ya kamata nagartacce nagartarsa ta amfane shi kamar yadda mutumin banza zai ɗanɗanar aikin banza da ya aikata amma a waye gari wannan ya yi sallah wannan ya ƙi sallah duk kuma ranar tashin alkiyama su tashi a tuta ɗaya Allah baya haka an dai ce kowa ya yi sallah sai kai kai shi ya ƙi kuma shi ke na ranar lahira saboda kawai an ce su wayancan sun ce kai baka da iko baka da kudura baka da kaza da haka ba za a yi ma azaba ba an ce ku yi sallah tare aka gaya muku ku yi sallah kai kai shi ya ki kuma shi ke na ranar lahira sai a kafa wa Allah hujja da cewa wai da Allah ya ga dama da ya sa ka kai ma kai na fata an gane a to in haka ne mutum ya ga dabta ta hoye je kwanta akan titi ya ce in Allah ya kaddara zai ba za ta taka shi ba ba za ta taka shi ba tunda abin ganganci ne na fata an gani da haka Allah ta'ala zai tsayar da adalci ga ma'abota bata ba zai sanya su a ma'auni guda da ma'abota shirya ba ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce a fanaji alul musulmina kalmujirimina malakum kai fata hukumuna yake cewa yanzu kuna so na ji alul musulmina mu sanya musulmi kalmujirimi ne su zama kamar kafirai a ranar lahira a waye gari da musulmin da kafirai duk su zama abu daya malakum kai fata ku muna Allah ya ce me ya same ku ya kuke irin wannan hukuncin ne in ba wanda ya samu tabin kwakwalwa ba ya zaka irin wannan hukuncin al muslimina wal mujrimina kuma su tashi bai daya Allah baya yin haka wa yahdi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama bi fadlihi da falalarsa Allah ka shiryar da mu to ina ganin za mu iya tsayawa nan don an ce lokaci ya kusa muna da minti na hudu to mun ji hutu bari ko matanin mu karanta ko alal mu'allif rahimahullah gaba ta 162 imam al-barbahari rahimahullah yace wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi al-azim wa man qala biha fa huwa kafirun billahi la shakka fi من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن, بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول إمام البربهاري وبدعة abin mamaki ga wata bid'a ita ma zaharat da ta bayyana hiya kufurun wannan bid'ar kafirci ce billahi kafirce wa Allah ce mai girma kufurun billahi alazim kafirce wa Allah mai girma ne wannan bid'ar wa man qala biha duk wanda ya kudirce wannan aqidar wannan bid'ar fa huwa kafirun billah ya kafirce wa Allah la shakka fihi karkai wani kokonto akan kafircinsa wace wace irin bid'a ce man yu'minu duk wanda yayi imani bir raj'ati da aqidar raj'a raj'a shine wasu ce sayyidina ali wai zai dawo an gane ko sayyidina ali yana raye kuma zai dawo kuma za su jaddada musulunci da shi da zuriyar nan tasa da haka a wajen su sayyidina ali hayyun wa yaqul mai wannan aqida yana cewa ali ibn abi talib wai ali dan abi talib radiyallahu anhu hayyun rayayye ne wa sayarji'u wa kuma zai dawo qabala yawmil qiyamati kafin a tashi alqiyama ka ji wata aqida ka taba jinta sayyidina ali bai mutu ba kuma zai dawo nan gaba kafin a tashi alqiyama ba shi kadai ba ma suka ce wa muhammad ibn ali cikin yayan sayyidina ali akwai muhammad ibn ali shi ma suka ce bai mutu ba yana nan kuma zai dawo wa ja'far ibn muhammad da jikan sayyidina ali ja'far ibn muhammad wa musa ibn ja'far da musa ibn ja'far sun ce duk waɗannan gaba ɗayansu suna nan kuma za su dawo aqida ce cikin aqidun shi'a aqida ce ta raja'a wayannan duk sun ce za su dawo har ma su su tashi kabarin su sayyidina abubakar wal iyazu billah su banka man wuta a gaba wa yatakallamuna fil imama kuma za su zo su dinga magana game da imama imama shugabanci shugabanci wa annahum ya'lamuna al-ghaiba kuma wai wayannan imaman sayyidina ali da sauran imaman nan Muhammad bin Ali Ja'far bin Muhammad Musa bin Ja'far da sauransu sun ce duk sun san gaibu me zai faru suna san suna sane da gaibu fahdharhum kai hatara da su fa innahum domin wayannan kuffarun billahi alazim kafirai ne na rantsi da Allah mai girma sun kafircewa Allah mai girma wa man qala bi hadha alqawl ba su kadai ba da duk wanda yake da irin wannan aqida da yake fadin irin abin da suke fada to sai mu tashi sharhin wannan maganar ko binda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata